أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن بدو المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله sai Ibrahim Musaddad as'alullah da an yaj'alana min ahli as-sadadi ya himata shay'i dalilana bi hadha al-mahdari wal ta'difi bi nazaratin tatilana bi zafari اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه وقرأناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله كثيرا jiya shekaran jiyan jiya ko? eh shekaran jiyan jiya wannan yana jin hausa mun karanta yaya makamin ruhu da abubuwan da yake kai mun tace kaɗan daga ciki mun kawo a gane ruhi asalinsa ba shi da datti amma an haɗa shi da gangan jiki sai da aka haɗa shi da gangan jiki gangan jiki iya yin motsin saɓon Allah manufan Allah a nan gurin ba a tambaya to me yasa ba halin ka tambayi Allah me yasa kai wannan aikin gangan jiki bai isa ya taɓa wani abu ba gangan jiki bai isa ya taɓa wani abu ba sai da ruhi domin shi jamili ne ruhi shine mutaharrikun bi ma'ana gidansa ne to yaya za a yi Allah Ubangiji misali dan adam a fitinan sai tambayi haka a ce to an tambaye gangan jiki ya saba wa Allah Allah ya sa shi auta shi kadai bayan tare da ruhi suka yi aikin sai ce maka la yasalu amma yaf'al wa hum yusalun la yasalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayan Allah abin da ya aikata domin bayi su suke tambaya su ake tambayansu to wannan ka'idar Allah kenan Allah maɗaukakin sarki sannan ya kai mun faɗi ruhi ita kanta nisful ni'am ne idan ta haɗu da gangan jiki take samu kamalan ni'ami ma'ana ruhi da jiki idan ya kubutar da jiki to an sami cikan ni'ima gaba daya in bai yi ba ana iya shigar da su wuta wato amma jikin ne ake ma azaba ita ruhin ba ta ji saboda ita tsarkakakkiya ne amma za ta raka shi abin da ya kwaso a yi masa wa ma zalama Allahu adan wa mallahu bi zalimin Allah bai zalunci kowa ba kusan karatun da muka yi na wancan satin wannan shine asalin da baibayin karatun eh saboda abu guda biyu ne amma ruhi tsarkakekke ne jiki kuma nasutiya ne nasuti kuma laifi ne da shi shine mai kirkiro dukkan wani abu na sabon Allah ƙasa kenan yau za mu sake ma ja fi tahzibin nas watar qiyatiha tahzif a hausa rairaye abu mai kyau rairaya a tsarkake a wanke a duba shi tahzif na nafs watar ya ce yaya kuma take samun taraki suma fi tarbiyyati labudda min almunasibati a cikin tarbiyya labudda akwai munasaba fil mubtada'i tarbiyyar da za ka yi wa kowane irin abu to akwai munasaba a farko fi awwali amrihi a farkon lamarinsa la munasabatan bainahu wa bainal lahi amma ba shi da munasaba tsakaninsa da ubangiji wala bainan nabi ko tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hataja la muhalatin ila tarbiyati alwali to sai ga tarbiyyar nan dolenka kana buƙatuwa zuwa ga tarbiyyan wani wali awwalan da farko wanda zai ja ka ya gyara maka zama ka zo ka riga ka gurɓace mutum ya zo da tsarki daga rabul izzati ya zo ya zauna da mutane da gidajensu da yan uwa da ɗabi'a da halin ƙasa ka gurɓace amma ka zo da tsarki zalla to shikenan yaya za ka yi ka koma kai kaɗai za ka iya komawa ya to menene munasabanka lokacin da ka rabu da Allah kuma a ce kana tare da Allah domin abin da ya hana ka shi kake yi ya hana ka dukkan waɗansu abubuwa zalunci ƙarya amana gibariya hasada kiburu ujubu ru'yatul fadali menene hamma masha'an binamimin sannan ga suna dai ilalu daban-daban duwa ina abun ba sa tare da Allah tarbiyya ana yi ne ka wanke wayannan ai to kuma duk abubuwan da ka zo su ba sa tare da Allah kuma ba sa tare da manzo Allah ana son ka koma wajen Allah to waye zai maka jagora labudda an tuqaddima ta'alluma wa kulli shir'atul ilahi muhkama sannan waye zai maka jagora malami malamin nan shine zama ka waliyin da zai ja kai mai da kai zuwa ga rabbul izzati la'anna bainahuma munasibatun domin akwai munasaba min jihatul bashariya ta fuska ta mutuntaka kama qala sallallahu alaihi wasallama hala hayati kaman kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hala hayati lokacin da manzo Allah huwa ala kaidil hayati yana tarbiyantar da mutane a matsayin dukkan waɗannan kujerun shine wali shine annabi shine naibin Allah saboda in bai nuna musu haka ba ya dace su gane mahallin abin da ake bukata shi yasa in aka yi shiru akan wasu abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsokano wani abu saboda a tambaye shi in ya tsokano abin in aka tambaye sai ya ce to hukuncinsa kaza in babu wanda aka yi ga hukunci yana aji ana jiran yadda za a yi aikin abin ya faru to ya za a yi abin ya faru sai a ga to ana neman wani abu ya gudana a cikin sahabbai sai wani abu ya yi yana yiwa sai a zo gaban manzala sai manzala ce hukuncinsa kaza saboda haka ga yadda za a yi a yi kaza wannan hukuncin yana aji saboda haka shi hukunci wajen manzala yana sauka ne bi kadaril hajati bi kadaril hajati shine in ya ga musu layin iqwanil hawa manzo Allah kenan saboda duk abin da ya faɗa an sani to kaga suna kallonsa a bashariya yana tare da su saboda haka mu'amala kaza yana sane da hukuncinsa kuma min rabbil izzati wani ba wanda ya sani a wannan lokacin kana hala hayati kenan fa idza kana nabi fi hayati dunya lokacin da tunda manzo Allah ya kasance a lokacin da yake rayuwar duniya lima taja li ahadin gairihi ba a neman bukatuwa zuwa wajen wani ba sai shi baya bukatuwa zuwa ga wani wa ba da lin cikali lil akhirati da manzo Allah ya koma ga Allah sai ya barwa waliyai sune hulafa'u sune sahabatu rasulu sune ulama'u sune umala'u sune udala'u sune raduna sune muktaruna sune ga sunan dai ka an biya ibanin isra'ila kaga manzala ya bar duniya to tunda manzala yana nan shi kadai ake gani a jikinsa kuma ake koyon dukkan ibada to bayan shi ba saboda haka sahabbai sun da koma wannan kujeran to kujera ce ta wulaya su ne kuma suna manzala sallallahu alaihi wasallam yana ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin abu alaihi bin nawajizi a nan ne mandala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabi ashabi kalmatri sabaina kamar ruwan sama suke la yudra awwaluhum khairan aw akhirihim ba sani ba farkon suka fi alhairi ko ƙarshen su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan ne yake cewa wanda ya riko da sahabbai na san kai duk a irin wayannan ne saboda to kaga wa ba da intiqali ila al-akhirati in qada ko wa ba da intiqali ila al-akhirati bayan yayi intiqali daga wannan duniyan ya koma hayatul barzahiya shi ke kira lahira in kada min sifatu ta'alluki to da wada a rataya da shi eh da shi ne amma a gaiba a zahiri kuma sahabbai ne wasal ila muhabbu tajarrudi duk mutum sai ya kai muhallin tsantsan mahabbu tajarrudi tsantsan bin sai a ce to shikenan wane ne wanda suka fi riko ya ce wanda suka fi kowa wanda suka fi kowa wanda muke tare da su sun mallazi ne yalunahum sun mallazi ne yalunahum kaga kenan a tajarrudin me yasa ake kama annabawa sahabbai saboda sun zauna da annabi Muhammadu ne mahabar tajarrudi kenan to amma annabin ake harin a kama irin tafiyarsa wannan shine dalilin Malik bin Anas in yayi hukunci sai ce haka za wajadna ahlul madinati haka muka samu mutanen madina suke kai maliku bin anasin an haife shi hijira na shekara 93 93 nan abin da yake gani mutanen madina ya ce abin da na samu mutanen madina suke yi kenan saboda haka in yi magana ce a ce me dalilin ka da yin haka sai ce lokacin bai kai ya gurɓace ba saboda ƙaunan annabi da son annabi kuma annabi anan aka binne shi to ba za a iya canza abin kaman shi yasa in ya ga mutanen da suke sun yi imani da annabi sun yi aikata aiki sai ta yana cewa haka za wajen na ahalil madinati haka muka samu mutanen madina suke yi saboda wannan itimadin ne da wannan halin da ake ciki na'am wa kadhalika al-awliya haka nan waliyai idan taqalu ila al-akhirati idan aka ce maka gashi wa tijani ko ga shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu ya ja ka zuwa ga hanyar allah to shikenan lokacin da yake halin raye kowa yana ta da shi amma ya koma ga allah la yasulu ahada minhum irshadu ila al-maqsudi to su ma kaman haka ne sai a duba ga su waye suka zauna tare da su me suka riko tare da su me suka gani a wajen su saboda su nuwabullahi ne wa nuwabu rasulullahi wa humul awliya saboda haka su ne murshidai su ne murabbai sun da su maka tarbiyya cikin abin da ma ya anillah wa rasulahu abin da Allah yake nufi da annabinsa suna nufin kaza ne to tattara aikin shi ne sai nuna maka ga abin da ake nufi wanda suka tsare fafam ka fahimci abin da ake nufi in kunta min ahlil fahmi in kana daga cikin mutanen da ake son ka gane za ka gane wailla in ko ba haka ba fatalubul fahama to ka nemi fahimtar bin riyadati ka daina cin abinci ka daina cin nama a kulle ka a ɗaki a haɗa ka da azkaru don ka samu mai nuraniyati saboda ka samu haske cikin zuciyarka don ka riski abin da ake nufi domin rashin ci da rashin sha yana ƙarfafa mutum ne yana ƙarfafa mutum ne sai sa haske cikin zuciyarka da wannan hasken da za ka dinga idraki ka dinga gane abubuwan da ba a gane ba ba kwa gani in talauci ya yi talauci ba kwa gani yadda ake fahimtar waɗansu abubuwa ta hanyar samun kuɗi wanda za ake ganin an tsallake su ba gane ba ta yi haka ne komi ana samun haka balle ɓangaren riyala wanda za ka yi shi da ambatan Allah an gane ko na alan nafsiyati algalibatu ita wanda menene algalibatu alan nafsiya wanda ita nuraniyar ita ce za ta yi rinjaye a kan nafsul amara a zulmaniya domin zulmu ne yake sa mutum ya kasa gane abubuwa yi to daga zaran an cire duhun yaya sai haske ya zo daga zaran haske ya zo ne sai haskaka duhu shi kenan sai ka gane ka ta dama nan gurin akwai kunama sai da aka kawo wuta kawai sai ka gani to haka Allah yake yi na li'annal fahama domin fahimta ya hasulu bin nuraniyati yana faruwa ne yana samuwa ne da haske la bi biddihi ba da duhu ba li'annan nura domin haske inna ma yaji bi mawdi'in idan haske ya zo guri ya kuna muzinan zai zamo ya kawata gurin ko musharrafan kuma zai ɗaukaka gurin falam yabqa fil mubtada munasibatan lahu to daga nan sai ka ce ina duhun nan ɗazun yana nan amma ya talasha eh yanzu nan gurin akwai duhu wannan hasken ne yasa ba a gani da yanzu nan Allah zai rufe wannan hasken yanzu a ga duhu sai yaje kuma ana neman hasken ba ba inda ya tafi kullum mutalasikun ne abu ne a guri ɗaya suna haɗe ba wanda yake tafiya wannan ya a'a suna nan a yadda suke wa amal waliyin ladhi kana fi hayatin waliyin da yake raye falahu minhu munasabatun yana da munasaba li anna lahu jihataini yana da fuskoki guda biyu jihataini yana da fuskoki guda biyu ahaduhuma ta'aliqihi na farkonsa ratayuwansa wasani na biyu tajaridiya shine kadaituwansa tajaridi ɗaya kenan wancan kuma ta'alluki yana rataye yawwa min jihatul wirasati ta bangaren gado alkamilati cikakke fa ya tawallal ladhi yakunu fil hayati wanda yake raye yana jibantar lamari ilai almadad alwilayatul ubudiyatun nubuwa yana samun madadi na walaya wajen bautan ko kuma ubudiya in an ce ubudiya zaka ce bauta to bauta kuma ya rabu kashi kashi hanya ma sunan shi bauta ne abinda ake bi akai akai shi ake kira ta'abbudu ya abinda kake akai akai shi ake kira ta'abbudu saboda haka alwilayatul ubudiyatun nubuwa yanda ka ji annabta na nabi sallallahu alaihi wasallama yanda mutum ya sami ai ya ebo daga annabi muhammadin saboda haka abinda ya ebo daga annabi muhammadin nan ya kiyaye ya kare gurin ba wani abin da zai bari ya shiga wannan gurin to sunansa ta'abbudi ila hadarat sayyidul wujudi ta'abudi ila darar sayyidul wujudi wa yatasarrafu biya fi halkin zai dinga juya shi cikin hulkin cikin ɗabi'a ɗabi'arka ga yadda za ta dinga kasancewa ɗabi'arka ga yadda za ta dinga kasancewa fa ka fahimci haka idan ka samu ɗabi'a irin ɗabi'ar da manzo Allah yake so to shikenan an samu abin da ake bukata da kai fa ka fahimci abin da ake nufi fa inna wara'a zalika sirrun amikun bayan wannan fahimtar na ɗabi'a ta ko wani sirri mai zurfi yudraku ahlahu wanda in ya bi to anan ne zai gane me ake nufi an gaya maka kofa da mabudinsa to in ka zo ka shiga to kai kuma kai ne in ka fito za ka iya faɗan abin da ka gani a gurin ko ba za ka iya faɗa ba to kai ne kuma za ka gani kama ƙan Allah ta'ala kamar yadda ubangiji ya ce falillahi izzatu wa li rasulihi sai cewa walil mumini to muminan su ne waliyan eh su ne kujeran a nan gurin ne in ka shiga kuma sai ka gane ashe wani ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila zaka gane a nan gurin zaka gane a nan wa ma tarbiyatul arwah amma tarbiyar ruhi faruhu jismaniya ruhi na jismu yana da martabatin fil jismi yana da matsaya a cikin jiki akwai gurin da yake martabatin fil jismi wa ruhun nurani akwai kuma ruhun nuraniya shi kuma harbun fi kalbi shi kuma wajen aikinsa zuciya ne wa ruhun sultani akwai kuma ruhun sultani harbun shi kuma fil fu'adi shi fu'adu la yura wal qalbu yura saboda haka ruhaya ruhun nurani ko rawani da ruhun sultani suna jikin kalbu ne suna jikin kalbu ne yawa to a jikin kalbun wannan ga aikinsa wannan ga aikinsa to dukkansu idan sun tafi baya mun dan tsatsefe shi kaɗan aiko to anan ne zaka gane me aikinsu wa ruhul qudus shi kuma ruhul qudus harbin fi sirri shi kuma yana cikin sirru ne sirru da ruhu kusan abu ɗaya ne da kalbu da fu'adu da nafsu duk abu ɗaya ne amma an rarraba shi ne saboda martabansa eh ai shau tijani ya amsa cikin jawahirul ma'ani ko mun karanta a baya yawwa da kalbu da kalbu da ruhu da da kalbu da da kalbu da da nafsu da kalbu da fu'adu da sirru duk sunan su ruhu eh amma saboda tabayuni saboda a batar da kai wannan gurin sai ka ji an ce nafsu nan gurin sai ka ji an ce ruhu nan gurin sai ka ji an ce kalbu nan gurin sai ka ji an ce fu'adu nan gurin sai ka ji an ce sirru abu ɗaya ne kuma kamar yadda mutum ana aihuwansa sai a ce maka ɗifilun ba a halin a ce maka waladun a larabci ɗifilun sannan sai a zo a ce maka waladun sannan sai a ce maka gulamun sannan a ce maka shabun sannan a ce maka rajulun sannan a ce maka kahalun sannan a ce maka shehun sannan a ce maka harimun sannan a ce maka fanun duk a larabci kujeransa amma kuma mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne yana da martaba tara eh na'am al'arwahu arba'atun ruhu ya kasu kashi hudu ne a samu kama kasamu shi abdulkadir jilani shi abdulkadir jilani ya rarraba shi a cikin sirrul asrari fi ma ya taji biyil abraru ila arba'atu aqsami kama qasama al-ulumul arba'a kama yadda aka kasama ilimai gida hudu ilmin shari'ati wa ilmin tariqati wa ilmin ma'arifati wa ilmin haqiqati ilmin shari'a daban ilmin tariqa daban ilmin ma'arifati daban ilmin haqiqati daban amma ilmin shari'a shi ilmin shari'a ma'aruhul jismani yana tare da ruhul jismani ne alwala tsarki wankan janaba wankan haila zakka hajji umra sayun wa masu wa zalika wannan duk gabaki daya wujubuhu ala ilimin shari'ati wa ilimin tariqati shi kuma ilimin tariqati ma ruhun nurani shi kuma babun imani yake a babun imani yake tafiya saboda a babun imani shi imani ba layura ba a gani yarda da abin ne yake sa ka hau wa ilimin ma'arifati shi kuma ilimin ma'arifati ma ruhu sultani yana tare da ruhu sultani ne can shi ne shi ma yayin ilimin imani ne bangaren al'atumanina wa sidik wal ikhlasu ana yake ɗaukuwa sannan wa ilimin hakikati shi kuma ilimin hakikati ma a ruhul ya kudus shi ne ka kai kenan ilimin yaƙini haƙul yaƙini ainul yaƙini ainul yaƙini yawwa waka zalika tajalliyat haka nan tajalli shi ma arba'atu a ƙasamin shi ma ya rabu kashi hudu ne tajallal asari akwai tajalli na asar abinda aka yi aka bari kamar ka gane irin aikin da Shehu Tijjani ya yi ko irin aikin da Shehu Ibrahim ya yi ko irin aikin da Shehu Abdulkadir ya yi ko irin aikin da Shehu Ibrahim da Suki Ahmad Rufa'i wa masu wa zalika asaruhu me yayi ya bari ko kuma tajallil asari kenan wa tajallil af'al akwai kuma tajallin af'al in aka nuna maka tajallin af'alin kai sai ka yi mamaki misali kamar yadda na ce muku Shehu Tijjani langon bare bari ya ya koma ga Allah ya bar littattafai wajen dubu ɗari tara. Dubu ɗari tara ko dubu casa'in ko dubu ɗari tara na cikin wahamun haka, amma ga baki ɗai mujalladai, mujalladai, amma alhamdulillah kafin ya koma ga Allah ya ce alhamdulillah ya tuwa da su bi ni'imatullahi duk abin da ke cikin nan babu abin da ba ya kirjin mu yanzu. Kaga wannan tajallil af'al sai ka ga mutum ne yake wannan aikin tajallil af'ali ne eh saboda mutum ne za ka ga ya rubuta littafi yanzu misali kamar wanda ce ya rubuta tafsirin ibn shahin tafsiri mujalladi ɗari shida mujalladi ɗari shida wani lokaci karatun ya zo ya rubutun ba zamanin kwamfuta ba to yanzu kai ka karanta daga mujalladi ɗaya zuwa ɗari shida watakila ma ka mutu ba za ma ka iyan ba watakila to kaga wannan mutum ya lura zai ga tajalli ne na na afal wa wa malfa'il ka duba ka ga an ce imamu suyuti iya adadin kwanansa a duniya iya yawan talifinsa iya yawan kwanansa a duniya iya adadin talifin da yi kaga ya yi ƙara'i kenan kuma yana shekara goma sha biyar ya fara rubuta tafsirin tafsirin jalalainin to shekara goma sha biyar kwana ɗari uku da sittin sau goma sha biyar wannan shine na farko ko ya wasu su littattafai kafin wannan to ya koma kuma duk wa'innan kwanakin gaba ki ɗaya littattafai to in ka duba kaga ai tajalli ne na afa'al to saboda haka aikinsa ne aikin mai aikin ne don a sharrafa shi shine ma'ana abin da ake son a gane wa tajalli sifat da tajalli na sifa tajallin sifa wa tajallin zati da tajallin zati ana samun tajalli a sifa ana samun tajalli a zati wanda duk gabaki daya wanda suka yi cikin barul anikin nan aka baka mabudin ka bude zaka gane yawa amma tajallil asar shi tajallil asar ma'arul jismani ya koma can ilmin shari'a kenan ka gane wa tajallil af'al تجلي الأفعال مع روح النورانية كما علم الطريقة كده وتجلي الصفات تجلي الصفات مع روح السلطانية كما يا كما يا كما علم المعرفة كده كو هكذا يقول وتجلي الذات مع روح القدس يا كما وتجلي علم الحقيقة كده haka abin zai kasance haka abin zai ta canza guri duk gurin da ya zo a ilimin shari'a sai a ce yana tare da ruhul jismani a ilimin tarika ya ce yana tare da ruhun rawani ko ruhun nurani a ilimin ma'arifa sai a ce yana tare da ruhun sultani a ilimin hakikat sai a ce yana tare da ruhul kudusi fafam ka fahimta in kunta min ahalil fahami ya akhi وهذا العلم ليس علم ضروري wannan ba ilimi daruri bane ilimi daruri kan samun sa kawai ake wa huwa ilmun ya akhi walla wallahi ilmun nadari shi ilmun nadari sai ka buga kake sani ilmun daruri haka kawai da ake samun shi kamar ya ake ake shan ruwa ba sai an koya maka ba yaro ana haihuwansa sai kama mama ya sha ana ba shi mama sai tsotsa ya san tsotsa ake sai ya sha akwai abubuwan da ilimi ne daruri akwai abubuwan da ake ilimi ne nazari sai ka yi aiki tukuna ka riske shi fa'adai ka dikita bi kutubi alillahi ka duba littattafan bayan Allah wannan zurfiya ka dube su wadda'a'u da yin addu'a likibarin ulama billahi ka nemi addu'a wajen manyan malamin bayan Allah wal abai da iyaye wal ummahat da iyaye mata wal shuyuh da shekhanai tajidu muradaka zaka samu abin da ake nufi bi iznillahi in Allah ya so man ka lahu ilmin shari'ati wanda yake da ilimin shari'a kana lahu ruhun fi qalbi to yana da ruhi cikin zuciyarsa wajawari da kabansa walau aqalu yana da hankali lil ma'ash wanda zai rayu da shi fa fahim ka fahimta kaga tafsiratul anami fi annal ilima to ka fara samun ruhi kenan saboda shine mabudin kofa na shiga eh to menene makomansa aljannatul ma'awa hiya marjahu eh jannatul ma'awa ita ce matakin wanda yake kujeran malanta wa man lahu ilmu tariqati wanda yake da ilimin tarikati kan lahu nurun ruhun nurani yana da ruhun nurani ya hada wancan da wannan kenan islamun mali iman ka gane walau aqallul ma'adi yana da hankali ma'ad wanda ba a tsallake irin fahimtarsa da wuri amma wancan hankalin bai kaifafa ya kai wannan ba wannan ya fi kaifi eh wata jallil af'al kuma yana da tajallin af'al fafham ka fahimci aljannatu na'im hiya maskanahu aljannan na'im shine mazaunin wannan ruhin eh ruhin al- wannan aljanna wa man kana lahu ala iya- ilmul ma'rifa wanda yake da ilmul ma'rifa kana lahu aqalun za'idun ne yana da hankali na rauhani wa tajalliyatuhu tajallinsa as-sifatu siffofi ne wa ruhahu sultaniya ruhi haka ne ko eh wa ruhahu ruhinsa sultani ne fi makami salisa yana makami na uku shine jannatul firdausi iya maskanahu an kai an kai ga wannan kenan wa man lahu ilmul haqiqati wanda yake da ilmul haqiqa kan lahu aqalun kulli anan kuma ya hada abin da ake nufi eh hankalin wani yafi wani ai eh domin haske ne haske ne shi kuma haske ya zidu wayan kusu hankali yana karuwa yana koma baya yana tsayawa waje ɗaya kuma eh akwai mutum akwai akwai nisfu rajulin akwai wanda ba komi ba eh mutum ne gashi a suna yana da hankali ba mahaukaci bane ba tsince tsince wannan amma zaka ga aikinsa lam yakun mahmudan kullah kai ma ana ma magana kace ba kana ganin mutum ba a ganin shi sai an tambaye ka yawwa akwai kuma wanda in yayi abu sai ka yi mamaki wane ne ya aikata ma'ana a level ɗinsa saboda kana ganin hankalinsa ya ya karu to in ya fi wannan kuma fa ya ce a ajabun min zalika to haka abin yake tafiya gwargwado wa man lahu ilmul haqiqati kana lahu aqallul kulli wa ruhul qudsiya wa tajallul zati ya samu tajallin zati kenan daga nan ya haura wannan tajallin zati tana kai ka wajen ilmul jannatul ilina ne قال شو أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره وانتعنا به يجي العالم إلى أربعة عالم تاكسو جداه دني مثل هؤلاء كما يندو ينسك أكوي عالم الملك شيني كسا وهو علم الشريعة shine ilimin shari'a an sake narka ma karatun alimul mulk shine ilimin shari'a shine kasa wa mawdu'ahu muqaninsa min as-sama'i dunya ila al-ard daga saman hankalin mutum daga saman farko ne zuwa ƙasa iyakan ka kenan shine alimul mulki shine alimun nasuti alimul malakuti kuma shine wa alimul malakuti kuma alimul malakuti wa huwa ilmu tariqati shine matakin ilimin shine muminanci shi kuma wa mawdi'uhu kujeransa min sama'i duniya ila sama'i sabi'ati daga saman duniya ne zuwa sama ta bakwai wa alamul jabaruti sannan alamul jabaruti shine ma'arifa min sama'i sabi'ati ila al-kursi wa ilmuhu iliminsa al-muwatiqu bihi ilmul ma'rifati yana dacewa da ilimin ma'arifata wa ilimin hakikata ilimin hakika fahiya a nan sai zama ilimin hakikata kawai saboda iyakan jabarutiya kenan wanda ba annabi ba iyakansu kenan baya wuce wannan gurin yawwa to shikenan fa'alam ka sani arshadana Allah Allah ya shirya da mu da kai ya akhi anna hadhihi uluma wannan ilimai min hadaratillahi subhanahu wata'ala yana daga cikin hadara na yana daga cikin hadaran Allah subhanahu wata'ala yu'lamu man yasha'u yu'lamu man yasha'u min ibadi ubangiji yana sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa wannan ilimin kama kala kamar yadda ubangiji ya ce yutal hikimata man yasha'u wa man yutal hikimata faqad utiya khairan azima yutal hikimat man yasha'u Allah yana ba da hikimarsa ga wanda ya so wanda ya bashi hikiman kuma shikenan wa aidan shaujani ci gaba yace qala sayyidina radiyallahu ta'ala anhu shaujani yana cewa al mulku shi hadaratul mulk huwa ilmun nasut shine ilmun nasut wa huwa tajalli bil ajsadi shine tajallin da ake yi a jikin gangan jiki gangan jiki shine hadaratul mulk alkasifa wanda mai nauyi wa mal malakutu shi kuma malakutu huwa alimul anwar shi kuma alam ne na haske wa tajallibi suwar shi kuma ana yin tajalli ne da sura alladifa ba mai ba mai kauri ba wal jabarutu ita kuma jabarutu huwa alimul asrar ita kuma alam ce ta sirrori wa wata tajalli bi suwar al-ajsam al-qudsiya tana tajalli ne da sura irin jiki amma jiki al-ajsam al-qudsiya jiki mai tsarki kudusu wanda komi na ta ya tsarkaka a wannan lokacin min al-karubina tana cikin kaman mala'iku karubiyin wa alam al-amri shi alam al-amri aw al-alam al-haqiqa wa huwa tajalli shi kuma ana kin tajalli ne bai su بسور الروحانية القدسية السورة الروحانية القدسية المنزهة عن المادة والطبيعة باب مادة باب طبيعة أنا باب أبنشي أشكي فانظر كتب أهل الطريق كدوب لتفهم متعنى مسؤول معلمان طريقة تجد أكثر من هذه إن شاء الله آه ما يكفيك ذاك سامع أبن زي أمبان دكي إن شاء الله to ina da zan tafi gona mun taba ko gobe za mu yi magana kuma akan hakikatul muhammadiya insha Allah muna cikin rayu eh sai mu gwada wannan shine zai baka mawazin din sun da su dauke ka su kai ka ga duk inda ake bukata mutum ya kai eh in mutum ya samu wannan ya fahimci wani abu to ya samu hanyar da ya tafi wajen duk hanya ne wanda dama na ga muku da farkon wa'innan hanyoyin sun da su ruhu su je kan tajalliyat su je kan arruhu to amma da yake ma qaddar rahmanu maf'ulu abinda Allah yake so shi yake yi wa huwa al-fa'il اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم صلاة تملا الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في الإمكان واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين الفاتحة